أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المقبول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونقول إن الله تبارك وتعالى لما يكون دعوة don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama su da iya tsira gare mu duniya da lafiya muna yau juma'a 27 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu talatin da tara wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu da sha takwas muna cikin kitabun hajji littafin da ke magana a kan watan hukuncin hajji da duk abin da ke da alaƙa da hajji to a cikin ne muke saboda haka za mu tashi sabon babu
باب قول الله تعالى الحج حجهم وعظمات وقد فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج
قال الإمام البخاري رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله يجي باب قول الله تعالى wannan babi kenan da zai yi bayani akan zancen Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana abinda ayar ta kunsa ke abinda take karantarwa abinda ta kunsa na faɗar Allah tabaraka wa ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj wannan babu yana magana akan wannan aya wadda ke magana akan hajji da wasu dokoki waɗanda take ɗauke da su alhajju a shirin ma'amunan a nan malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da alhajju a shirin ma'amunan ma'ana waƙtul hajji miƙatul hajji a shirin hajji a shirin ma'amunan kaga akwai wajen hasbi sai ai takdiri الحج أي أشهر الحج أشهر معلومات وتنين هرما الحج وتنين معلومات سنن أكتشير معنى الحج أشهر معلومات وزكتشير الحج أي وقت الحج وقت الإحرام للحج أشهر معلومات wakacin ɗauka harma da hajji wakaci ne watan watanni ne ma'arumatun sanannu wannan yana daga cikin abin da watan aka yi fasarori a kai na abin da ake kaddarawa wajen fassara alhajju a shirin ma'arumat suka ce watan ko dai a kaddara a shirin hajji ko a kaddara وقت الإحرام بالحج كأن آية أنا مكان أكم ميقاتي زماني دومين شمو تو ميقاتي مكاني ميقاتي مكاني إذن منزارس يدى الله صلى الله عليه وسلم يفعيس ذو الحليفة يلملم قرن المنازل جهبة ذات إرجل da sauransu ko kuma su kenan an faɗe su to kaga wannan wuraren da ma'ana ce da sauransu da wanda gidansa ko garinsa yake bayan miƙati an kasance gidansa wurin ɗauka harma to yanzu an ji wuraren ɗauka harama to sai lokutan ɗauka harama shi hajji duk a shekara kowane lokaci kaɗai harama da shi aka ce alhajju a shirin malumatu ba ko da yaushe ba umra kam ko da yaushe ita umra ko da yaushe ana harama da ita kuma ko da yaushe a yi amma hajji ba ko da yaushe ake yi ba sai lokutan sa haka ma harama da shi din ba ko da yaushe ba shi ne ma'ana alhajju ashhurun ma'lumatun sanannu ne wajen mutane babu iskali abin da yasa aka ce aya ba ta gano su ba domin duk balarabe ya san wannan ba ashurul hajji ashurul hajji ya san su min shawwal zulqa'da da zulhijja a wani zance wani zancen kuma shawwal zulqa'da wa ashru dhilhijja ba da zulhijja ba duka kamar da zamu ci can gaba insha Allah da sakanin da ke ciki da kuma abin da ya kawo sakanin الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الله تبارك وتعالى duk wanda farada ya yanka ya shata ya dau aliyar zai yi hajji farada ya farlanta wa kai ne zai yi hajji kamar ya je miƙati ya dau niyya kaji ya farlanta maka shi shiga hajji ke yanzu ya shiga cikin hajji don ya yi niyya ya yi ikrami shine farada domin faradar shi ma an mai fasarori da yawa man farada fi hinnal hajja aka ce man aljama nafsahu alhajja wanda ya tilasta wa kansa ya lizimta ma kanshi yin aikin haji da sababin kudurtawa ya yi niyya ya dau harama to ya sani to sai aka ce fala rafasa faman farada fi hinnal hajja duk wanda ya farlanta wa kansa alhajji hajji fihinna a cikin waɗannan watanni sanannu ya gudunta kenan ya yi niyya kenan kaga kenan sabanin wanda wanda bai yi harama ba cikin waɗannan to hajji bai kama shi ba dokokin da ake magana ba su kama shi ba sai dai waɗanda suke na umumi ne shi ba su kanci umumi ne ko a shirul hajji ko ba shirul hajji ba ai wajibi ne ba a yi amma abin da ya shafi rafasu kamar za a ci fasarorin shi to shi wannan ba na ba don haka kenan cewa fi inna ya yi taɓa yi man farata fi inna alhajji duk wanda ya farata kasin hajji fi inna a cikin waɗannan watanni masu alfarma to ya saurara ya ji fala rafasa kada ya yadda ya yi rafasu fala rafasa za a ga nafi ne to na bayi mai ma'anar nahayi ba falara fasa baya yin kaza ba ba baya yin kaza ba a karye yi kaza kaga nahayi ke falara fasa wala fusu wala jidala fil hajji falara fasa kada ya yadda ya yi rafasu to me ake ce ma rafasu wata kira'a ma falara fasun wala fusukun فلا رفص ولا فسوق وتكراج أما القراءة تجمهور ده نصب فلا رفص ولا فسوق أما تم ولا جدال دك قراءة غبا كده سني اتفاقي sun hadu akan nasba ba su ce fala jidalu a sai dai amma akwai wata ce fala rafasu wala fusuqun wala jidala amma wannan الجمهور سيتشي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفس كذي رفس قال مسلم من دنو منين رفس أكشي رفس تندك كان صحابي تفسير اللي أكرويته لغريش سيدنا عبد الله بن عباس يتشي رفس مع نفسه الجناب وندي حرم هذا حج باب جماعي ba saduwa da iyali aka ce shine rafasu wasu daga sahabbai suka fassara falara fasa ba hirar da ke da alaka da saduwa da iyali hira ma ba saduwa ba hira ma wadda za ta bayar zuwa da saduwa da iyali rafasu ce aka ce wala rafasa babu saduwar to duka wannan an yi fasarori da yawa akan rafasu saduwa da iyali rafasu hirar da ke da alaƙa da saduwa da iyali duk ba a yi fil hajji a cikin hajji don sai da ya haɗe su gaba ɗaya sai suka buƙaci fi fil hajji sai da aka haɗe su guda uku wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji wa ai ba ai ko fusuk din ba kai ala rafasa an gama faɗa wasu to sai wala fusuka haka ma kada ai fasikanci fil hajji a cikin hajji aka ce fasikanci kullul ma'asi duk sabon Allah fasikanci duk abin da Allah ya ce kar ai to aikata shi fasikanci kowane iri don haka sai ya zama fasarar farko kuma izzat ta hikar kowa sai aka fassara wala fusuqa ay jami'ul ma'asi wala ya'ti jami'al ma'asi kai zai ke wa dukkan sabon Allah duk abin da yake cewa sabon Allah ne yana cikin aikin hajji ya guje shi duk yadda ke ganin shi karami zai da ke ganin shi watan ba komai ba to lallai kar ya aikata shi to shi ne ma'anar wala fusuqa wasu suka ce wala fusuqa kada ya aikata fasikanci can an ce rabbasu saduwa da iyali ta fuska halal to balle ta fuska haram ma'ana ta fuska haram waɗanda ba iyalin nashi ba kai ya aikata zina ke fil hajji wasu suka ce abinda a fasikanci a jahiliya sun saba yanka ga gumaka a wannan lokutan to yanzu yanka ga gumaka a wannan lokutan ba jahiliya ba ce za ka yanzu hukunci na musulunci bai yadda da wuce a ba ko al'adodi na jahiliya yanka a gumaka babu za ka fiskun ذلك فسق وتن فسق أهل لغير الله sai suka fassara ai Allah tabaraka wataala ya ambaci yanka ga wani Allah ko ga gumaka fisqun uhilla li ghayri Allah abinda aka kuruta da ambaton sunan wani Allah kasance kaga to wannan kar ayi shi don sun samu da shi a jahiliya wasu suka ce wanda ya harma da hajji ya guji zage-zage zage-zage shi ne fisko domin sibabul musulmi fusukun su kuma shi suka kallo sibabul musulmi fusukun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne dan haka in an shiga aikin haji ai harma da haji ba zage-zage ko kada wasu suka ce fusukun abinda ake yi wala fusuqa at-tanabuz bil alqab miyagun laqubba miyagun lakubba in ai harba da hajji ko ka san ana kira shi da wani mummunan lafazi mummunan suna to ran nan ba ruwan shi ka guji wannan domin bi isal ismul fusuq ba'da iman shi kuma aka ce duka imam qurtubi rahimahullah ya kawo wannan fasarorin daga sahabbai da masu cewa al ma'siyatu kulluha al fusuq ko kuma a'a at-tanabuz bil alqab shine fusu miyagun lafuzza amfani da miyagun sunaye na kubba shine fasikanci shine ake da fasikanci ko kuma a'a yanka ga gumaka shine fasikanci to duka dai wannan fasarori an yi amma wal qawl awwal asafu domin shine a amu shi zance farko na cewa dukkan ma'azi ka ga dole sun shige ciki sun shige ciki domin in ka dauki fasarar ɗaya daga cikin waɗannan sauran mu shigo ba amma shi ko na farko ya ɗauke shi cewa dukkan sabon Allah fusuq ake nufi to fala fusuq wala jidala banda jayayya ma'ana maganganu waɗanda za su kawo jayayya har su kawo fushi wannan ya ce wannan ya ce a'a wannan ya ce daga a'a din nan wannan na ce a'a daga a'a din nan sai kaga an kai ruwa rana sai kaga an yi fushi wannan ya fushi to da ya fushi ba sai maganganu to don haka abin da zai jawo jaye da za ta jawo fushi tsakanin ka da dan uwanka aka ce mahajji shi guje shi wala shi dala da ka wata rana kamar da ake hikaya kula mushin islami wasu adadin anam saboda tsananin tsayuwa akan shari'a alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafi sayayya a lokacin aikin hajji to ya tafi tare da almajirai to da aka je ana ciniki mai kanti ya ce kaza ne shi kuma daga cikin almajirai shi sai ce a kai ku kaza ne ya yi tsada ya ce a ya ce a ya ce a da suka yi so biyu sai shi ya ce a baka sa abin da muke ciki ba Allah ya ce wala jidal a ciniki fa bai yadda a yi tankiya ba kaza ne a kaza ne abin maka za a abin maka za domin daga nan za a shiga cikin hannun wala jidal saboda tsananin wari a kasuwanci ma ba a yi ta a yi tankiya ba don kada a faɗa ma wala jidal wala jidal fil hajj ya ce in muna siye mu saye kudin saye da ya bada a kirga a bashi shi ya ce amma ka a sake tayawa ko a ce kaza ko ya bari kaza ko ko a ya cada a in ana sai kawai a kirga kudin shi a bashi kuma haka aka a kirga kudin shi aka bashi wala jidala fil hajj to wannan imam bukhari ya ce wannan tarjama abin da take karantarwa kenan to kaga dai wannan ta karantar da miƙaci zamani lokacin harma da hajji lokacin harma da hajji an ji a shuhurun ma'alumatu su ne shawwal zulqa'da da zulhijja ko da ashu zulhijja a wani zanci to kaga an ji sannan kuma an ji menene dokokin da mai aikin hajji bai duk wannan aya ta kunshe su
وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نعم وقوله هكذا ما ولن بالينا مغنى أكم فنرسى سبحانه وتعالى يسألونك سنا تنبيك عن الأهلة دنغني لجلاجر وتا أهلة جمع هلال هلال شنو جنجر وتا جمع سجأة أهلة جلاجر وتا suna tambaye ka dangane da jinjirin wata yana fitowa siriri da kasan zare sai an yi da kyan a gane shi an ce abin da ya samu aka kira shi hilal wanda in an gan shi ma sai an yi wata kallowa ga yanar na gan shi duk sai ka fisko hankalin masu gani don wani ya ƙara ganin bai gan shi ba to kai kana ganin shi za ka yi wata kallowa ga shi na ka gan shi duk hankalin kowa sai ya koma to daga sautin nan da za ka yi na ka gan shi za ka sai an kira shi hilal hilal wanda ake daga muriya wajen gani ne ko wajen bidata ko wajen in an gaji za a kira shi hilal jam'in shi aka ci ahilla to suna tambayi kare da ahilla qul hiya mawaqitu kamar yadda al-imam al-aufi daga abdullah ibn basin yace sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ahilla fa nazal hadhihi aya sai wannan aya ta sauka eh ma'ana suna tambayar ka akan jiragiran wata wasu suka ce wannan yahudawa ne suka cuno wasu su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaya lamarin yake ma'ana ga wata zai bayyana siriri yana nan yana nan yana nan yana nan har ya girma in ya girma ya zama badu sosai ya cika da girman shi da hasken shi kuma daga nan sai ya rika sauka hatta ada كالعرجون الكثير سيقوم إلى بس إسمية تسيري يلا على أبوه على أبوه على أبوه على أبوه حيكم هكا منين سبب لك تشكي سي الله تبارك وتعالى يباس أمسى وسبت أسلوب الحكيم يعني to bari ma faɗa musu abin da ya fi amfani bisa ga tambayar su hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ai sirrin da ke cikin Allah sa wata fito yana jinjiri ya yi ta girma ya yi ta girma ya yi ta girma daga nan ya rage ya rage ya rage har ya koma ya kuma siriri wannan tsakanin yin wannan da wannan an samu wata ɗaya ɗaikin in aka samu biyu har a samu sha biyu an shekara don haka duk wanda ke da wani alkawari na wata shidda to yanzu yana nan yana ɗaukar lissafi yanzu watan ya bayyana wanda da ba wannan ya za a yi a san lissafi kashi da lita'adamu adadin sinina wal hisab kaji hikimar da ke ciki sai aka kauda su gabarin ma abin da suke tambaya sai aka koma bayanin hikimar ma da ke cikin jinjirin watan ya bayyana yana kaza domin in kullum babba ne ya za a gano rajab ya shiga wani ya kare ba za a gane ba in yana nan babban shi kullum ya za a gano rajab ya kare sha'ban ya shigo in yana nan babban shi ya za a gano sha'ban ya kare ramadan ya shigo to ai sai da wannan hikimomin yana bayyana ɗan ƙarami har ya girma sannan kuma ya koma ɗan ƙarami to nan ake gano wani ya fita wani ya shigo to wannan ita ce hikimar da ke ciki sannan ta ce huwa mawaqitu watan hukuta ne hikaluta ne waɗanda masu masu alƙawla sun san ajullarsu sun san lokutansu da alƙawlan da suka yi sun sani zan yi kaza wata uku masu zuwa zan yi kaza watan kaza zan yi kaza watan kaza to da sauran waɗannan abubuwa to kaga da su ne ake gano hikimar da ke ciki sannan wal hajji kaga dukkan ibadu sun shiga ciki da misalin sun shiga ciki ai akwai ibadun da ake yi suna buƙatar lokaci suna buƙatar wata da sauransu yanzu mai fitar da zakka duk shekara yana da wata da yake da zakka in ba wannan bai zama lokacin hidda da zakka shi yayi da zakka babu haka nan azumi ba za a sani ba lokacin azumi wannan ibada duka sai ce mawaqitu linnasi sannan wal hajji sai sake waro hajji cikin wannan bukata bancin can yana cikin mawaqitu linnasi ya shiga cikin gurguzun mawaqitu linnasi kuma sannan aka sake ware shi wal hajji kuma domin sanin hukuntun hajji iya mawaƙitu linnasi wal hajji na kamar yadda alibin hatimin ya kamar yadda imamun nasafi ya kawo ya ce wannan aya ta sauka akan alibin hatimin da ma'azu da jabal sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wajen jirin wata sai wannan aya ta sauka yasalunaka anil ahilla yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj وقال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجي قال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يقرب في الحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه أن يقرب من الخرافات أو الرمان
قال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة ذو القعدة ذو القعدة ذو القعدة وأشهر من ذي الحجة أشهر الحج ذي الآية تفضل دنقلين باب تفصيلي الحج أشهر معلومات طيب أجيز بقى تكاكا سنة تازو تايبا أكتشي وانا أقرين عبد الله ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wanda imam bukhari ya ta'alike sa kaga babu isnadi har ta kan wa al-imam bukhari ya kafi wannan har zuwa abdullah ibn umar cewa abdullah ibn umar ya ce ashhurul hajj shawwal wa dhulqa'da wa ashr min dhilhijja kaga ta'alike ne to menene musu wannan ta'alike game da aka saba faɗi game da aka saba bibiya imam al-imam bukhari ya wasu alisa can baya ko nan gaba zai wasu sa ko kuma littafin mutabari ya wasu nisa da aka ce al'imamu tabari ya wasu nisa ma'ana ya kawo shi da sinadin shi tiriyan tiriyan har kan ibn umar din wannan watan akari din aka yi mu daru kudni na'am na'am abin da ya ce a shuhurul hajji sai na abu umar ya ce watannin hajji uku ne ma'ana watannin da ake ɗauka harma da hajji uku ne shawwal watan shawwal tun daga ran da ya kama ɗari ga watan shawwal daga ran ana ana iya kama ana iya harma da haji wa zulqa'da da watan da ke bi ma shawwal shine zulqa'da wanda ke bi ma na hajjin sannan wa ashrun min dhilhijja da kuma goma ga zulhijja aka ce abin da yasa ba zai yi watan ayi harma ba bayan goma ga zulhijja don haka aka takaita ashirin zil hijjati to ita ko riwaya ta ce wa zul hijjati ba dukkan shi gaba ɗaya sai ka abin da yasa an la'akari da shi zulhijja shauran abin da ya hau daga goma ko ba a yi harama cikinsu ba to ana aiwatar da aikin hajji cikinsu domin wanda bai yi dawafin ifada ba matsala ko saboda wani maliki ko rashin lafiya yana nan ko ba an dawo mina yana nan yana jira yana nan yana jira har ya samu lafiya kaga goma ga zulhijja ta kare amma dawo mina amma aikin shi na hajji shi bai kammala ba don haka sai aka ba da zulhijjatin da baki ɗaya shi daga cikin eh yi mata akara shi ne kaga biyu mai ne sannan kuma in ya yi ta akuri bancin ma dawa daga minan sai zama shi lafiya ta sa bayan an dawo minan ma sai da ya sati sati biyu har ƙarshen zulhijja lokacin yin babu lifafa amma da zulhijja ya kare to magana tsawon ibada shi ke ba amma dai tun daga ranar sallah ba ranar ake ɗaukar ibada ba to har ƙarshen zulhijja duk lokacin yi shi ne misali ga wanda ke da uzuri amma mutum bai da uzuri a bai da damar barin da babu ifada har ƙarshen zulhijja in dai ya jinkirta shi har a dawo mai na ba komi kamar ya ki dawo a ran sallah a makka ya dawo da ifada ya zama shi mina da ya jifa ya aski ya hada shi shikenan shikenan sai ya zama shi mina bai dawo makka sai da aka ƙara zama mina kaf da ana dawo a mina sai ya je ya dawo da ifada a to shi kenan ba komai ba komai to amma abin da zai sa a jinkirta hawancin sai da uzuri mai karfi kwarai da gaske kamar rashin lafiya ko kuma haila ga mace tun da za ta shiga masallaci kuma ciki ake dawafi na to shine wannan abinda Abdullahi bin Umar ya faɗa ke wa qala ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace min sunnati yana daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yuhrima bil hajji illa fi ashhuril hajji kada ya harama da hajji sai a cikin watannin hajji kaga kenan ba a harama da hajji a ramadana ba a harama da hajji a watan kafin ramadana ko ba a harama da hajji bayan watan hajji ba a harama da hajji a cikin kowane wata sai cikin wannan watanni guda uku kuma a iya harama ranar arfa mutum ya zo ranar arfa ranar ne za a wuce arfa ko an ma tafi arfa daga mina an wuce arfa shi kuma ran nan ya duro a ƙasar ya yi haramar shi ta aikin hajji ya wuce a tsaya arfa da shi kaga ya ɗauki har maran mai ran arfa a iya yi kuma farkon shawwal kamar misali wanda zai tafi ya tafi farkon shawwal ya fara tafiya to ya halatta ya yi harama shi ɗaya ga watan shawwal tun da ashirin hajji sun shigo to yana da damar shi tun daga ɗaya ga watan shawwal har ya zuwa watan ranar arfa da haka Abdullahi bin Abbas yace na daga sunna kada mutum ya harma da haji sai a cikin ashhurul hajji to shi ma wannan ai ta'liqi babu islami shi ba ai wasu shi ba da haka da aka kuma malamai suka bibiye suka ce ibnu Uzaima a sahihin sa da al-Imam al-Hakim a Mustadrak da al-Imam Daruqutni da sirruwaice shi eh da sirruwaice wannan ma'ana da isnadodan su cikin an kawo su imam hakim ya rawaita ibn khuzaima a sayyidinsa ya rawaita da isnadi to kaga wannan taliki na wannan akhari na abdullahi bin abbas garawe ki abibe shi wa kariha usman radiyallahu ta'ala anhu an yuhima min khurasan aw karman wa kariha usman sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu wa tan kariha yaki an yuhima mai harma da hajji ya harma min khurasan tun daga khurasan saboda can ba mai kaji ba ce wa au karman ko karman karman watan ana kiranta karman da fatha kuma shi yafi daidai amma amma sun fi kiranta kirman kirman za ka a ce al-imamul kirmani al-imamul karmani to karmani din yayi zama daidai amma kowanne ana cewa wannan shi fi zama daidai amma wannan shi aka fi shi haka ya kutul hamawi a cikin mu'jamul buldan da ya zo wajen kirman ya ce wata mutane sun tura kirmani kirman amma karman shi ya fi daidai to ya ɗauko harma daga kurasa ko daga karman watan sayyidina usman dan affana watan ya ki wannan wannan taliki ibnu abi shayba a musannaf dinsa ya roce shi daga abdul ala daga yunus daga hasan daga ibnu amir yace ya karama daga qurasana ko da ya taho fa aba alaihi wa iyyar yazo jin sayyidina usman sai ya ki masa wannan eh ma'ana ya kyamaci wannan da yayi eh lokacin da abdullahi ibn amir yace qurasana قال يجي لأجعل شكري لله أن أخرج من موضعي هذا مغرب يجي إن شاء الله إن نجي خراسان تو إن شاء الله gode ma Allah din da zan yi nau'in gode da zan yi tun daga Khurasan zan harama ma'ana bai bari sai zo bi kaji tun daga Khurasan zai dauki harama watan da hajji to da ya faɗa wa sayyidina Usman sai sayyidina Usman ya kyamaci haka nan gwamnan sane watan anan Khurasan to kaje ji ibn abi shayba yayi wasu wannan tarihi na
حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحلبي حدثنا عمرو بن عبيد سمعت قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وانظروا بالحج فلما نزلنا بخيبه قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه حرم فأحب أن يجعلها أمرة فليفعل ومن كان معه حرم فلا قال فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الحاكم فلم يقدموا على الأمة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا حد يا حتى قلت سمعت قولك لأصحابك فملئت الأمة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا فلا يثيرك إنما أنت امرأة من من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن وكوني في حجتك وعسى الله أن يرزق أن يرزقك فيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فنهرت ثم خرجت من منى فأمضيت بالبيت قالت ثم خرجت ثم خرجت معه في النفر الآخر ثم خرجت خرجت يجي خرجت تهاجم خرجت بسم الله ثم خرج معه في النفر الآخر حتى نزل المحصبة ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك إلى العرب فلتحل بأمتي ثم فرقا ثم أتيا هؤلاء فإني أمركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسهر فقال هل فرغتم؟ فقلت فقلت نعم فآذن الرحيم في أصحابه فرتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة
الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار yace Muhammad ibn Bashar ya zantar da mu qala haddathani Abu Bakr al-Hanafi yace Abu Bakr al-Hanafi ya zantar da ni qala haddathana Aflah ibn Humayd yace Aflah ibn Humayd ya zantar da mu qala yace sami'tu al-Qasim ibn Muhammad an Aisha yace naji Qasim dan Muhammad da Abu Bakr shi kuma ya ji daga ummi Aisha da Allah tabbata gare ta qalat tace خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أشهر الحج من فتا نجم من عائشة تارى النبي صلى الله عليه وسلم أو تنين حج وليالي الحج كما أدرارا حج وحرم الحج ده الحرم من حج hurmul hajji wasu suka ce waƙuttan harama da hajji da wuraren ɗaukar harama take nufi wasu suka ce a abin take nufi alfarmomin hajji ma'ana abin da duk aka ce mai hajji bai aikata ta ce to mun hita tare da kiyaye waɗannan abubuwan da mahajjaci baya yi bai sha turare bai kaza bai kaza bai kaza bai kaza to su ne ƙurum ababen da aka haramta ma mai aikin hajji ko kuma ƙurum wurare da lokutan ɗaukar harami haka ci shi ne ma'ana fanazalla bi sarifa sai muka sauka a sarifa watan sunan watan wuri ne watan sarifa don haka kaga an bashi ba a sarrafa shi ba shi sarifa wanda zanna sai muka sauka bi sarifa a wurin da yake cewa sarifa qalat ummu ya sha tace fa kharaja ila ashabihi fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa sahabban sa yace man lam yakun minkum ma'ahu hadyun duk wanda ya zamo cikin ku bai tare da hadaya fa ahabba an yaj'alaha umratan falyaf'al ya so ya sanya ta al'umra bal ya fa'al ya aikata ya aikata duk wanda ya bai koro hadaya ba kaga balle harma da hajji da umra baki daya ya zamo mai kirani mai kirani zai bukatu zuwa hadaya to in bai da hadaya ko to zai bukatu watan ya ji alha ya sanya ta ta zama umra kaga an warware hajji cikin yin umra warware aikin hajji a mai da shi umra shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wanda maganganun malamai da muka jijjiya to fali yaf'al wanda yaso yi haka fali yaf'al ya aikata wa man kana ma'ahu al-hadi fala amma duk wanda ya koro hadaya kuma ya harma da hajji da umra gabaki da a to dole sai ya abin sai ya bari ya gama aikin hajji gaba ɗai sannan ya warware ya tahalluli saboda kaga yana da abin yin hade shi ya koruta don haka yanzu dole kirani ya kama shi shi ko kirani sai an ba da hadaya kuma ba za a warwaru ba hatta ya buluga na hadiyu mahillahu to don haka sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fara qalat sai mu nuna aisha ta ce fal'afizu biha wa tariku laha wani afizu biha sai ya riko da umrar ita kadai wa tariku laha da kuma wanda ya bar umrar ma'ana ya doge ya wuce ya zarce gaba ke daya bai ta haddulin ba wani kuma sai ya bage ya tsaya ga umrar ita kadai kaga kenan shi ma zai yi tutumutu iya gama shi sai dai hatin da mutu ya kama shi kuma in bai da wanda yana da hukunce hukunce eh in bai da yana da hukunce hukunce sai yayi azumi wa tariku laha min ashabi qalat tati fa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijal min ashabi fa kanu ahad quwwati tace amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin irin su Talha min min ashabi da sahabbansa kamar kuma wato wasu daga sahabbansa fa kanu sun zama ahlul quwwati kamar yadda muka ji manzo Allah ya masa na ali haka ne tunda ya koro hadaya shi kam a to mu kana cikin irin tsarin da muke kai zaka ci gaba ne ka zauna har ka kai ka yanka hadayarka sannan kai tahalluli ma'ana bayan an gama aikin hajji shine fa kanu ahlul quwwati sun zama ma'abuta iko da samu wa kana ma'ahumul hajji suna da hadaya فلم يقدروا على الأمرة ولم يقدروا بسسام داما على الأمرة أبسا أمرة با إيه معنى كاك بسسام داما سورور با سنة مزال لا يشي فلا دمي أبن يقول نهدايا تو فلا بذي ورور با كاك فلم يقدروا على الأمرة قالت تشي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo jina sai same ni ina kuka fa qala yace ma yubiki ya hanta yace me yasa ki kuka ya ke wannan ya ke wannan kamar da hausa a ce kai wani ko ke wata kana mamaki ga abin da ka ga mutum cikin shi sai ka ce wane lafiya to kai ko bawan Allah lafiya kaga ibarar kamar baka san shi ba eh ka baka san shi kai ko ba Allah na ya kuma ka san shi amma ta ibara ce ta dabar to shine ma yulki ya hanta ya ke wannan me yasa ki kuka qultu nace sami'tu qawlaka li ashabika da ji zancen ka rasulullahi ga sahabbanka a cikin abin da ka faɗa famuni'tu umrata kuma ni gashi an hana ni umra ma'ana qala manzo Allah ce to mashi amiki kamar famuni'tu umrata to bayani shi ne da aka bukata tunda manzo Allah ya ce duk wanda bai da hada to ya wurin umra to ita wannan dama ma ba ta da ita umra saboda ba ka da damar shiga ta yi ɗawafi ta yi sa'ayi wanda da shi ne za ta warwaro da umrarta haka ta yi umra ke to ita ba ta sai maza Allah ta ma sha'anuki menene sha'anuki ne kike ciki ne qultu la usalli sai na ce ban sallah ya rasulullahi ma'ana tana cikin al'ada ita yake la la usalli qala maza Allah ce fala yadiruki innama anti imra'atun min banati adama to wannan ba zai cutar da ke ba kasancewa kina al'ada wanda zai hana ki warwarwa da yin umrar ki samu umra cikakka to wannan wata ba zai cutar da ke ba ke mace ce daga ƴaƴa mata din annabi adam kataba Allahu alayki ma kataba alayhinna Allah tabaraka ta'ala ya farlanta miki abin da ya farlanta ya wajabta miki abin da ya wajabta ga sauran ƴaƴa mata na annabi adam da sauran ƴaƴa mata nan da Adamu sai wasu ke bantattu daban waɗanda ta fuska kususiya watan ba su yin haifa da mai da aka faɗa ga sayyida Fatima radiyallahu tabaraka wa ta'ala إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في هجتي ذاك ينزك ذمو cikin hajjin فأسى الله أن يرزق فيها يا بساتة منا فاتا الله أزر تاكي إتا معنى أمرد دكيكي كوكان تاميكي فوتي إي الله سي أزر تاكي سامنتا قالت تجي فخرجنا في هجة سيمك فت في هجة أشكن هج حتى قدمنا من الهم كزومنا فطهرت كو سينا سامس أركي ثم خرجت سنة نفت من من الزوامنا فأفضت بالبيت حني واتن طواف الإفاضة لتاج قالت تجي ثم خرجت معه في النفر الآخر سينا فتتعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم شكين gumin waɗanda suka fita daga baya suka baro mu nake nan daga baya sun yi ni sun yi ta'ajju sun jinkirta ka san ita minan akwai masu tasowa gumin farko masu ta'ajjudi gaggautawa akwai masu ta'akhuri masu jinkirtawa kuma ta'akhara eh fala isma alai wancan kuma ta'ajjala fi yawmaini fala isma alai to sai na taso cikin gumin waɗanda suka yi jinkiri akwai wato annafarul awwal akwai annafarul akhir ko akhir ko akhir hatta nazar muhassab har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka muhassab muhassab wurin sauka ne wanda zanna ma abu muka sauka tare da annabi sallallahu ta'ala sallam a muhassab fada'a abdurrahman ibn abi bakr fa qala sai manzo Allah ya kira abdurrahman ibn abi bakr yace ukhruj bi ukhtika min al-haram ka fita tare da uwarka daga harami faltuhilla bi umrati taje ta yi harma da umra kaga ta samu umra kamar da kowa samu haji da umra ita ma ta samu haji da umra shine abinda manzo Allah ke mata bushara cewa fa asallahu an yarzuqakiha thumma furgha sannan in kuka kare kaga don haka aka ce shi ma Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr din yayi umra ba wai raka ta kadai yayi ba ta yi har ma da umra shi ma tare suka dauko domin manzo Allah ce thumma furgha sannan in kuka kare ku kare in kun dauko harma da umra to ku je ku kammala umra sun ma'afiya hahuna sannan ku taho hahuna a nan fa'inni an zuru kuma a ta ta'atiya ne ina na ina dakonku ina sauraronku har ku je ku yi umrar ku dawo ƙalar ta ce fakharaj na ku sai muka fito hatta idza faragtu wa faragtu min at-tawafi har sai na ƙari na ƙari tawafi sun maji ituhu bi sahara sai muka tadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake ce masahar ko kuma sun maji ituhu bi sahar a waktu sahar ƙarshen dare faƙala sai ce hal faragtum maza Allah sa sallam ya ce kun ƙare kun ƙare faƙultu la'amna ce i fa'azana bin rahili maza Allah sai ce to a shelanta a sanar waɗanda muke jiran ma'ana sun dawo don haka a tashi a yi haramatiya a tashi a yi haramatiya shi ne azana bin rahili fi ashabi sannan ya sanar a cikin sahabbansa bin rahili farta halin nasu sai jama'a suka maraita famarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shuɗe mutu wajhal lil madina sai ta samma madina annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ta samma madina yana daga cikin abinda malamai suka suka ce abinda wannan hadisi yake karantarwa daga ciki watan duk wanda an makka yana son ya umra to miƙatin shi adnan hil ya fita wajen harami kaɗan kamar tal'im ɗin kamar tal'im ɗin inda sai da aisha ta tafi abin da ya sa aka ce wajen hulhuruji ilaiha li ya jima'a biyu suke yi bane hilul haram domin duk wanda ya ɗauko harma ko da hajji ko da umra ya haɗo tsakanin hilul haram hilul haram kaga yayi lokacin da yana yana tafi da haramin shi yana cikin ihramin shi ya wuto hilul kuma ya shigo haram to haɗawa tsakanin hillu da haram to shine dalilin da yasa aka ce a fita tsakanin hillu da haram sannan da kuma sauka muhassab shi ma yana daga cikin abin da ake so amma wasu sun ce wata sauka muhassab ɗin don wata bukata ce ba don watan ya zama sunna ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka gan shi gaba gida ba su kalli bukata ba saukar kawai suka gani za ka suka ce sauka din yana daga cikin falala nan bai da nisa da anan masjidul haifi masjidul haifi babu nisa ضيرا من ضار يدير ضيرا ويقال يدور ضورا وضر يضر ضرا شيء شيء ضيرا من ضار يدير ضيرا منكم يا شيء ضير من ضار كلمة ضير ضير وجه وكلمة شيء لا يضيرك تو إذا شاء الإمام البخاري ya rike istiqaqin ta zaka ganta an zo da ita da istiqaqi kaza zaka ganta an zo da ita da kala da kaza da nau'i kaza to duka dai abinci da guda ne yace dayr shi da dayr la dayr to dayr min dara daga dara yadiru shi ne wannan la yadiruki ضيرا مصدر شيء يعني ضار في لمال شيء يضير في لمضارع شيء ضيرا مصدر شيء ويقال انا شو يضور بالواو شن ضار ضار يضير wannan alifin munqalibi ne daga asalin shi ajwa kan fi'ili wanda yake in kaga alifi tsakiya kamar kana kala ba'a to duk wannan alifin munqalibi ne daga wani harafi munqalibi daga wani harafi in kana son ka gano asalin wanga alifin mi asalin shi mai da wannan kana mudari ko masdari me mudari kana yakunu me masdari shi kaunu to ashe wannan alihim asalin shi wani kaga ta ya ka gano asalin shi wani mai da shi zuwa mudarici ko mai da shi zuwa masdari ba'a ba'a wannan alifin da ba'a in kana son ka gano asalin shi da shi wannan alifin ba na asali bane mun kalbi ne daga wani harafi shi ma amma harafin shi ma da illa ne shi to mai shi mudari sai ka ce yabi'u ashe asalin shi ya ce bai'u kaga ashe asalin wannan asalin ba'a ya ce wannan alifi haka nan kala sai ka ce ya ƙulu ƙaunan to ashe asalin alifin kala wauni mai da shi zuwa muzarin shi da sauransu to wannan sai ya ce watan dara asalin alifin nan daga ya ne zairu don kaga da aka ce ya ziru sai ka gano alifin nan na dara asalin shi ya ne dairan hanyar zai ƙara fitowa asalin shi ya ne to duka dai daga illa ne ko cutarwa wayu ƙalu kuma ana cewa a wata luga ya zuru ya zuru dauran wa zarra kaga shi kuma ya zurru darran to kaga darra mularikin shi ya zurru amma dara dara yana lugabe akwai dara ya ziru da ya zuru mazdarin wancan na ya ziru ya zama tsairan mazdarin wannan ya zuru ya zama tsauran an gani to kaji istiqali da al-Imam Bukhari ke ina kuma bai mai da arabiya baya kuma da da'awa sana hadisi Imam Bukhari yana karanta da arabiya wata hadisi bai sanuwa sai da arabiya don haka ai kaga can baya wani karatu da muka hu ko yace haunu yahun ko yace don ka gano haunu na wulakanci na hawan na wulakanci daban haunu na sauƙi daban ba haka yace ba yace alhaunu huwa rizqu ko sannan alhawan shi kuma wulakan wulakanci hawan wulakanci amma haun eh azabul hun azabul hun ba al yawm tuzawna azabul hun wajen azabul hun sai da imam bukari ya tantance don kakkace azabar hun kan bambance tsakanin hunu da haunu ya ce alhaunu arrifu shi kuma hun shi ne alaba hun azaba azabar hun don kakka zo karanta a hun ka ce hau alhaunu shi kuma ne daban warrifu tausasawa haka in ba haka ba dole za a ɗauku ladinu a fassara shi da farko ya saboda babu tantancewa in mutum mai da arabiya baya sai ya ce ma labinu da farko sabbu ya ce ya fassara shi nasu a kafa tubali sai ce a zuba nono cikin kabari kuma suna ce ba aka zo fassarawa amma saboda akwai saboda akwai bukatar arabiyyar to saboda haka dole an kiyaye to haka yake cewa kaga ya kawo ta dugogi biyu dairu min dara dairu daga dara ya diru dairu wai qalu aw ta luga ya duru ba ya diru ba ya duru dauran bilwawi sannan darra darra kaji ba da alifi ita kuma darra ba da alifi تضرع يضر يجي ضرا ودك دي معنى غداري نعم to wannan saɓani ne amma abin da ya fi watan ana ɗauka ne in an zo miƙati abin da aka so ba a ɗauko kafin miƙati ba wasu abin da suka ce wannan bai ma da alaƙa da abin da babin da Allah Bukhari ya magana kwata-kwata hana ba bai da alaƙa abin da suka ce kenan amma dai saɓani ne na cewa a hana ɗauko harama kafin miƙati amma abinda mafiya yawa da rinjaye suka tafi akai sai a zo miƙati abinda abba komi gidanka in ba miƙati yake to miƙati ne gidan kamar yanzu misali a kwatar kwashi shine miƙatin duk mutanen da suka fito daga nan gusu da sakkwato da ina sai an zo kwatar kwashi na ake ɗaukar harma kuma ina ne za a tafi kano ne misali makka to yanzu kaga akwai wanda shi gidan shi ba mu da kushe kamar da Allah ce aka ce ba sai da ku tarkushi bai haram gidan shi ni kace na yan kara gidan shi ni kace na huntuwa gidan shi ni kace na gashi nan dai har akai Kano har akai Kano ita ce Makka misali to sai a ce to Makka ni kace mutane haka an gaba mun shi masallaci ko da suka wuce to amma ko watan wanda ke kamar a ce misali gusau tun daga nan ya dau harama wasu mutu ga malamai sun ci ba ku amma sun ce a'a sai an je kamar kuka kuke shi ne ne kafin to shi ya fi yawa shi ya fi yawa amma ala yi hada dai saɓani ne